أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada gojar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alƙiyama ba hujja akan mu ba ci gaba da darasin littafin mu na sharhu hisnil muslim matashiyar darasinmu yau zai zama kan gabar hadisi na 86 fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan na daga cikin addu'o'i da yake karantawa sahabiyul hadith sahabin hadisin huwa Uthman bin Affan radiyallahu anhu shine Uthman dan Affan Allah ya yarda da shi waja fil hadis ya zo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna man qalaha thalathan idha asbaha wanda ya faɗi wannan addu'ar sau uku idan ya wayi gari wa thalathan idha amsa ya faɗe ta sau uku idan yayi yammaci lam yadurruhu shay'un babu wani abin da zai cutar da shi wato kariya ce daga Allah madaukakin sarki a tsawon awa 24 qauluhu fadan shi da yace bismillah ai bismillahi asta'id yana nufin cewa da sunan Allah nake neman tsari qauluhu ma asmihi amma da yace ma asmihi ai ma musahabati ismihi tare da abutar sunan shi ƙauluhu faɗan shi da ya ce wala fi sama ai la ya zurru ma'asmihi she'un fi sama yana nufin ba wani abin da zai cutar da bawa bawan da ke tare da sunan Allah a sama ya'ani abin da yake nufi kama annal ahrad kama anna ahlal ard fil amni kamar yanda mutanen da ke rayuwa a bayan ƙasa suke cikin zaman lafiya wassalama da kuma aminci bi barakati ismillahi ta'ala saboda albarka sunan Allah wa musahabatihi da kuma abuta sunan Allah kazalika ahlus sama hakanan waɗanda suke sama wallazi yashabu ismallah wanda yake abuta sunan Allah wa yulazimuhu kuma ya lazance shi la yadurruhu shay'un ba wani abin da zai cutar da shi au ma'anahu ko kuma ka iya daukan ma'anan kalmar الذي لا يضر ما اسمه شيء من جهة الأرض ولا من جهة السماء abin da yake nufi ba wani abin da zai cutar da wanda ke tare da wannan sunan a sama ko a ƙasa ma'ana mutum na cikin kariya ta Allah maɗaukakin sarki amma faɗan shi da ya ce wa huwa sami'ul alim yana nufin as-sami'u bi kulli masmu'at yana jin dukkanin abubuwan da ake ji ma'ana duk abin da ka iya fidda sauti ko ma wanda ba iya fidda sauti abin da kake ji da wanda baka iya ji Allah madaukakin sarki yana jin shi domin shine yake jin karan tafiyar tururuwar da ke tafiya cikin duhun dare kuma akan dutse to Allah madaukakin sarki na jin karan tafiyar ta wal alimu bi kulli shay sannan masani ne dangane da kowane abu tunda ya faɗa mana cikin littafin shi mai girma cewa ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur ya san abinda idan ke idan dake satar kallo yake boyewa da kuma abinda zukata suke boyewa to babu ko shakka wanda ya san abinda ke zuciya min babu aula ya san abinda aka aiwata sa bayyane daga cikin azkar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke ke karantawa yakan ce rabitu billahi rabba wa bil islam dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات يكن كرنت wannan sau uku sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa thauban ibn bujdud shine thauban ibn bujdud radiyallahu anhu Allah ya dade shi وجاء في الحديث يازو أسجن حديثي أن من قالها ثلاثا حين يسبه وان دي فدوانا الدعر سو أكو لوكتن دي وايقلي wa salatan hina yumsi ya faɗe ta sau uku lokacin da ya maraita kana haqqan ala Allahi an yurdiyahu yawmal qiyamah ya zama haƙƙi ga Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ranar alkiyama qauluhu fadan shi da yace raditu billahi rabba na yarda da Allah a matsayin ubangiji yana nufin qanna'atu bihi na gamsu da shi waktafaitu bihi na kuma wadatu da shi walam atlub ma'ahu ghayrahu bana neman wani tare da Allah madaukakin sarki ma'ana wanda ya kama Allah ya rike to ba bukatun a ce kuma zai kama wani Allah subhanahu wataala qala musahhihu wanda ke bitan littafin ya faɗa cewa fala ilaha ghayruhu ba wani ubangijin da ya cancanta a bautawa in ba shi ba wa rabbun siwahu ba wani ubangiji da wanda ba shi ba fa huwa rabbi wa ma'budi shi ne Ubangiji na kuma abin bautawa ta idan ya ce rabbi yana nufin shi ne wanda ya halicce ni ma'ana ya samar da ni daga babu sannan wanda ya ɗauki nauyin ɗawainiyata sannan shi kaɗai zan kaɗai ta da bauta amma faɗan shi da ya ce wa bil islami dina ai rabitu bil islami dina yana nufi cewa na yarda da addinin musulunci shine addini bi ma'ana lam as'a fi ghairi tariqil islam ba zan yi tafiya a wata hanya wadda ba hanyar musulunci ba walam asluk illa ma yuwafiqu shari'ata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba zan shiga wata hanya ba sai hanyar da yayi muwafaka da hanyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ma'anar wa rabitu bil islam dina na yarda da addinin musulunci shine addini shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam a hajjin shi na ban kwana ranar juma'a da yamma a arafa Allah ya sauka madda al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ce a yau na cika muku addinin ku mana addinin musulunci ya cika duk sakon da Allah zai isar ya isar wa atmamtu alaykum ni'mati sannan na cika muku ni'imata babu ko shaka wannan shi ya tabbatar da cewa addinin musulunci babban ni'ima ce babu wanda zai san addinin musulunci ni'ima ce sai wanda yake tsare ka'idoji na addinin musulunci shike san ni'ima ne sai ce wa raditu lakum al-islam dina na yarje muku addinin musulunci shine addinin musulunci shi yasa a wata ayan Allah ya faɗa cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa man yabtaji ghayra al-islam dina duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba ghairar islami dinan falan ya kubala minhu Allah ba zai ansa ba domin abinda Allah ya umarce ka ka rayu akan shine addinin musulunci to har idan mutum ya nemi wata hanya wanda ba hanyar addinin musulunci ba Allah ce ba za a ansa mar ba gobe alkiyama yana daga cikin tababbu wanda sun tabe daga barin rahama shi yasa ɗaya daga cikin malamai yake faɗa shi akwai wani mutum daga cikin turawa mutum ne attajiri a ƙasar america allah ya mallaka mar abin da ya mallaka mar na dukiya shi da bakin shi ke faɗa cewa duk wani abin da ɗan adam ka iya mallaka na more rayuwa ya ce to babu abin da allah bai bashi ba ya ce babu wani irin gida da ake son a gina a duniya don hutawa face in ya ga dama zai iya gina gida irin wannan ba wani abinci da ake ci komai tsada shi zai iya ci in ya ga dama babu wani tufafi da ake sawa zai iya sanya tufafin in ya ga dama ma'ana kowace irin rayuwa da wani attajiri zai yi a duniya ta hanyar kudin shi ma zai iya ya ce to amma dai abu daya ya dame shi kullum ya damu da kuncin zuciya zai rika jin ran shi a ɓaci baya da nutsuwa baya da kwanciyar hankali tare da cewa ba wai asara yake samu a kasuwancin shi ba da harkokin neman kudin shi yana samun riba ko da wani lokaci to amma ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali ya samu yarwar kirji wannan shine abin da ya fuskare shi to har sai da Allah ya hada shi da wani malami daga cikin malaman Misra suka tattauna da shi yake gaya mar ba abin da zai kawar ma da damuwanka kamar shiga musulunci to lokacin da ya yi masa bayani akan musulunci ya kai haddin da ya gamsu ya yi mar bayanin tsarin musulunci tsari ne na tsarki a ganin ido da kuma ma'ana shi to lokacin da ya umarce su da ya furta kalmar shahada ya ce lokacin da mutumin ke furta kalmar shahada cewa ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah ya ce wallahi mutumin yana jin wannan kalmomin suna da wuya kamar an sanya ya ɗauki duwatsu manya ya ce da ganin shi yana jin nauyin faɗin kalmomin sun masu nauyi ya ce amma yana ƙare faɗin kalman shahada sai ya fashe da kuka musulman da ke wurin suka yi kabbara wasu suka taso suke ba shi haƙuri cewa ya daina kuka sai ce a'a su rabu da shi ya kukan shekari sai da ya kammala sai yake masa rantsuwa da Allah cewa tun da aka haife shi a rayuwar shi bai taɓa jin nishaɗi da jin daɗi da kwanciyar hankali irin na yanzu ba ya ce ashe da haka musulmi suke ji a rayuwarsu to babu ko shaka wanda ya yarda addinin musulunci shine addini zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa kuma Allah zai hada shi da aminci hatta a cikin musulmi waɗanda ke bin dokokin Allah sau da kafa ba ka samun su da takura a rai a ce mutum ya tashi cikin damuwa cikin bakin ciki ya rasa mai ke damun shi wallahi wanda ya rike dokoki na Allah za a wayi gari baya da kokobo amma hankali shi baya tashi saboda ya san arzikin shi a wurin Allah yake ina fata muna ganewa to sai shayi amma faɗan shi da ya ce wa bi muhammadin ay raditu bi muhammadin nabiyya yana nufin cewa na yarda da muhammad annabi ne har idan mutum ya yarda da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin annabi to zaka same shi mai biyayya sau da kafa cikin abin da manzon Allah ya zo da shi amma ba ma daidai bane mutum ya faɗa a baki cewa yana son Allah da manzo amma ka same shi yana saba wa abin da manzon Allah ya zo da shi shi yasa Allah ya jarraba wasu al'umma lokacin da suka yi da'awa da baki kawai cewa suna son manzon Allah kuma suna son Allah amma Allah ya sani abin da ke cikin zukatun su ba gaskiya bane sai aka gaya manzon Allah sai aka gaya musu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka gaya musu ya Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah har idan kuna son Allah da gaske ne fattabi'uni ni za ku bi yuhibbukumullah sai Allah so ashe wanda yake son ya samu yardan Allah wanda yake son Allah ya so shi to wajibi ne ya so manzon Allah shi kuma san manzon Allah ba so bane irin san yan matan amarya san manzon Allah so ne na girmamawa da yarda da abin da ya zo da shi da kuma da'a to fadan shi da yace kana haqqan alallahi an yurdiyahu ya zama haƙƙi ga Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi ya yarda da shi ai kana wajiban aujaballahu ala nafsi ya zama wajibi ga Allah domin ya wajabta wa kanshi zai yarda da wannan bawan wace irin yarda suwa ake nufi anan ma'ana Allah maɗaukakin sarki zai yi wa bawan shi kyauta a aljanna har sai bawan ya gamsu ya wadatu duk da abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke gaya mana a aljanna cewa fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin amma za a ba mutun kyauta a ƙara mas a ƙara mas a ƙara mas har sai ya ji cewa ya gamsu da kyautar da aka bashi ina fata muna ganewa daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantawa yana karanta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ayn cewa ya hayyu ya rayayyan sarki ya qayyum ya dawwamamme bi rahmatika astaghith da rahmanka nake neman taimako aslih li sha'ni kulla Allah ka gyara al'amurana dukkan su wala takilni ila nafsi Allah kada ka bar ni in dogara da kaina darfata ainin ko da kiftawar ido domin idan ubangiji ya kyale ka da kanka halaka zaka ba zaka iya ba amma akwai bukatan a tallafa ma a agaza ma a shiga ka fadan ka a taimake ka to wannan na daga cikin addu'o'i na safa da yamma wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karantawa sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Anas bin Malik radiyallahu anhu shine Anas dan Malik Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace ya hayyu abin da yake nufi ay addaimul baqa wanda wanzuwar shi dawwamammiya ce mana Allah madaukin sarki baya da ƙarshe sannan ba zan yi ƙarshe ba qauluhu fadan shi da yace alqayyum yana nufin almubalik wanda ya kai matuka fil qiyami wajen tsayuwa ala shi'un khalqihi wajen al'amuran halitta shi baki daya babu ko shaka ya isa abin al'amari abin al'ajabi na Allah madaukakin sarki babu wani kwaye zarra da zai motsa a ban kasa face Allah madaukakin sarki ya sani duk abin da ke gudana a bayan kasa a karkashin kasa a cikin ruwa a sararin samaniya komai kankantar abu Allah maɗaukacin sarki ya san da abin kuma ya san da kwanan shi ya san motsin shi tun kafin ya halice shi kuma ya san mai ƙarshen shi to shine Allah maɗaukacin sarki mai tsayawa ne wajen kula da al'amuran halitta shi da yace asli li sha'ani kulla ay hali wa amri Allah ka kyautata halina ka kuma kyautata al'amarina amma da yace wala takilni ma'ana la tatrukni Allah kada ka bar ni in tsaya da kafafuna mun fahimta da kyau misalin zaka dubi rayuwa ta dan adam ai sannu a hankali a hankali ake bar mutum na tsayawa da kafafun shi ran da za a haifi yaro jariri ran nan zai wuna a hannu amma a kwana a tashi wata ran sai a fara ajje shi har sai ya fara kuka sannan a dauke shi wannan alama ce ta wasu al'amurra nashi sun fara dawowa kan shi ana nan yau da gobe yau da gobe ran zama za a fara koya masa in har ya fara izan barin shi za a yi na zama to yaro ba zai gushe matakai irin wannan ba ana miƙa mar abubuwan shi kaɗan kaɗan yau a janye jiki daga wannan gobe a janye jiki ga wannan ƙarshe har sai an waye gari ya zama shi ke ɗaukan nan rayuwar shi baki ɗaya to dukkan mu manyan mu da ƙananan mu mazan mu da matan mu mutanen mu da aljannun mu da dabbobin mu to Allah shi ke kula da al'amuran mu yau da ubangiji zai ce ya tattara al'amarinka ya zari hannun shi ba ruwan shi da kai to halaka zakai baka da yanda zakai ina fata muna ganewa fadan shi dai ce ila nafsi tarfata ayn yana nufin lahza wa lamha lahza wa lamha ma'ana shine ko da kiftawar ido cikin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantawa cewa asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin mun wayi gari mulki ya wayi gari na Allah ne ubangijin talikai Allahumma inni as'aluka khaira hadal yawm Allah ina roƙonka alherin wannan wunin fathahu budin dake cikin shi wa nasrahu da kuma nasara wa nurahu da hasken shi wa barakatahu da albarkashi wa hudahu da shiryen shi wa a'udhu bika min sharri ma fihi ina neman tsarinka daga sharrin abin da ke cikin wannan wunin wa sharri ma ba'dahu da kuma sharrin da ke bayan shi wa idza amsa idan ku mutun ya maraita kala zai ce amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin mun maraita shi ma mulki ya maraita na Allah madaukakin sarki ne ubangijin talikai wa idza amsa idan ya kai yamma kala ya ce allahumma inni as'aluka خير هذه الليلة فتحها ونسرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها عند سافني ga abin da mutun zai fada idan da yamma ne ga abin da mutun zai fada sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisan huwa abu malik al-ash'ari radiyallahu an shine abu malik al-ash'ari Allah ya dade shi lafuzza guda biyu na fathahu da fathaha yana nufin azzafar samun rabo alal maqsud ga abin da mutum ke nufi idan mutum yana da wata manufa ta alheri da ya sanya gaba to yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tallafa mar ya cimma manufar shi akan wannan da yace nasarahu da nasaraha yana nufin an-nusra alal adu wato shi shine samun nasara da galaba akan abokin gaba kuma ka sani abokin gabarka zai iya zama ko dai shedani na aljani ko kuma shaidani daga cikin mutane to idan ka roki Allah sai Allah ya baka kariya daga sharrin shaidanu a cikin mutane Allah ya baka kariya daga cikin sharrin shaidanu cikin aljannu saboda ga Allah ya gaya mana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakiduhu aduwwa lalle shaytan abokin gabar ku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba to ya za a yi ka iya kauce sharrin shaytan ina fata muna ganewa sharrin shaytan tarkon shi da yake dana ma yaya za a yi ka iya ba kanka kariya in ba mai da al'amari zuwa ga Allah ba shi yasa Allah yake cewa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah duk lokacin da shedan ya so ya fizge ka ya ja hankalinka ya karkatar da kai daga barin daidai fasa izbillah ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daya daga cikin malamai Allah ya masa rahama yake tattaunawa shi da daliban shi yake cewa dalibin shi daya ka kaddara yau da shedan zai raya ma ka saba wa Allah bayan ka san wannan abin da zaka yi laifi ne ya zaka yi yace zan yi amfani da damata da ilimin da nake da shi ba zan saba wa Allah ba yace to kuma sai shedan ya sake dawo ma ya raya ma ka saba wa Allah yace sai in tuna azaba da Allah ya alƙawarin zai yi wa waɗanda suka aikata aiki irin wannan ba zan yi ba yace idan shedan ya dawo ma karo na uku ya sake raya ma ka saba wa Allah sai ce sai in yi tunanin abinda Allah ya alƙawalta na rahama da aljanna da zai ba duk wanda ya bar aiki irin wannan duk lokacin da malamin ya tambayi ɗalibin sai ɗalibin ya ɗauki wani mataki nashi a karan kanshi wanda zai ba kanshi kariya to shine sai malamin ke ce yanzu da tafiya za ta kama ka a cikin daji kai kaɗai kuma tafiyan ya zama dole hanya ɗaya ce tal za ka bi babu wata hanya sai ka iske makiyaya da dabbobinsu inda za ka ratsa cikin dabbobin ne domin na hanya ta ratsa amma ga karansu a gefe guda mafaɗacin kare ne baya bari a kusanci dabbobin in ba mai su ba ya za ka yi sai yin sarisan dari abinda yake tunani za su yi fada shi da karan sai malamin ke giyamar amma baka da garanti din za ka rayu akwai yiwuwar ka yi nasara akan karan akwai yiwuwar nasara akan ka sai ce ina ganin tun daga masu dabbobin cin a gefe ba zai fi sauki ba kai musu magana cewa hanya ta kawo ni zan ratsa cikin dabbobin ku amma ga karan ku ya tsare to su sun san yadda za su magance ma sharrin karan sai ka wuce lafiya lau baka cutar da wani ba ba a cutar da kai ba sai ce marto haka idan shi dan ya raya ma ka saba wa Allah kaki ya sake raya ma ka saba wa Allah kaki sai to kai karan shugaban Allah saboda shi dan na da naci duk yanda kake tsammanin naci shi ya wuce nan wurin ba wai yana naci bane na kwana ɗaya ko kwana biyu sati ɗaya ko sati biyu yakan ɗauki shekaru shi dan yakan dafa ka har zuwa lokacin da numfashinka na ƙarshe zai fita in za ka rayu shekara ɗari shaidan zai iya ta muta ba an kasannu a hankali yana ribantar duk wata kafa da ya samu abin da yake so ko da a numfashinka na ƙarshe kawai da zai fita ya bar jikinka to in ya kauda ka daga barin addini to shi ke ya yi nasara shi yasa Allah ce wa imma yanzu ga naka mina shaitani nazgun a duk lokacin da wani mai fizgar hankali daga cikin shaidanu ya ja hankalinka fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki to shi ma'anan sai ta yi yana nufin annusra al'adu amma da ya ce nurahu wa nuraha yana nufin bitawfiki ilal ilmi wal amal wato shi ne a samu muwafaka Allah ya arzuta mutum da ilimi da kuma aiki da shi maganan shi barakatahu wa barakataha wannan bi taisirin rizqil halal tayyib wato a yalwata wa mutum arziki na halal yanwa idan muka koma baya kaɗan maganar nurahu wa nuraha bitawfiki ilal ilmi wal amal wani abu da ya kamata mu mulahaza har kullum adan aiki ilimi adan ilimi aiki ina fata muna ganewa domin duk yanda zaka yi yunkurin kai daidai a rayuwanka idan baka da ilimi ba zaka yi daidai ba sai ka ce kana son kai ibada mai kyau amma baka da ilimi ya za a yi tsarin ibada ka ya fita da kyau baya fita to sannan adan ilimi aiki idan kana da ilimin da yawa baka aiki da shi to har yau ilimin naka baya da amfani to sai ya zama abin la'akari a rayuwar al'umma maza ko mata wane ne ke da ilimi kuma yake aiki da ilimin shi amma ilimi shi kadai ilimin da babu aiki da shi ba a itibari da shi ina fata muna ganewa har idan zaka zargi mutumin da Allah ya bashi dukiya mai yawa amma yana zama cikin makalkascin hali mutum ga kuɗi ɗimbi a hannun shi da yawa amma zai zauna baya ci baya sha shi a wahalce iyalin shi a wahalce idan har wancan mutumin zaka zarge shi cikin ayyukan shi to wanda yafi dacewa ka zarga mutumin da Allah ba shi ilimi amma kuma yake wa ilimin kama kariya yake abin da ya dama shi ne abin zargi ina fata muna gani na taɓa faɗa wa ɗalibai wani lokaci nake ce musu yanda Allah ya yalota ilimi yanzu da kuma hanyoyin samun ilimin mutane suke samun ilimin cikin sauki wallahi da kuɗi ne ake samu haka nan wurin to da sai ka nemi bangon ƙasa baka samu ba duk an shafe da siminti tun da yanzu ƙaranci ne za a ce ka shiga gida ka iske jashili fitik ce wannan mutumin jahili bai san komai ba ƙaranci ne akwai ilimi to amma inda gizon ke sakar kuma aiki da ilimin shi ku amfanin ilimi aiki da shi to sannan sai da shi barakata huwa barakata ha wato shi ne Allah ya yassare wa mutum arziki na halal arziki na halal ba ƙaramin zaɓi ba ne na Allah maɗaukacin sarki Ubangiji ya yassare ma arziki na halal shi yasa Allah ya umarci annabawa da manzanni cewa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan mutun yayi kokarin cin halalin shi mu'minai Allah ce musu ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda suka yi imani ku ci daga tsarkakan abinda muka arzuta ku da shi da halal dan haka wanda Allah ya hore mar halal a cikin arzikin shi ba karamin nasara ba shi yasa idan muna karanta tarihin magabata Allah ya musu rahama mazan su da matan su zaka same su masu taka tsantsan kwarai wajen cin halal mutum ba zai ganganta shigo da haramun cikin duke shi ba duk abin da zai ci sai ya tabbata halal din shi Abubakar na Siddiq Allah ya da shi bawa yake da shi bawan yakan je yayo ayyuka na kuɗi sai kawo mara duk lokacin da ya kama sai ya tambaye shi ya ka samu kudin ka sai ce kaji kaji abin da nayi wani lokaci ya kawo mas abinci ci sai da ya loma daya sai tuna ya amince bai tambaye shi ba sai ce ya ka samu kudin ka sai ce ya kafin musulunci kafin ya shiga musulunci na ba wani mutum bokanci na mar duba sai na bi shi bashin kudin bai biya ni ba sai yanzu na so abinci na kama ka abubakar ya sa ya tsan shi a makogarin shi sai da ya amayar da wannan loma ɗaya sai ce ya rantsi da Allah da wannan lomar ba za ta fita sai da ran shi ba to gara a ce ran shi ya fita kuma lomar ta fita ta bar jikin shi saboda yana jin nauyi je ya samu Allah madaukakin sarki da lomar haramun a cikin cikin shi mun fahimta da kyau to ashe kaga yanda magabata suke yin taka tsantsan wajen isti'imali na halal ya za a ci halal malamai sun sha gaya mana Allah ya saka musu da alheri magidanci zai fita ya bar gidan shi matar shi ta rako shi ban kwanan da za ta yi mar wani ina ma fata na alheri amma ina haɗa ka da Allah ka ji tsoron Allah ka samu mana halal in baka samu baka yi haƙuri ka dawo za mu iya haƙuri da yunwa amma ba za mu iya haƙuri da azaban Allah ba mun fahimta to amma yanzu an wayi gari cikin wani jau wanda haramun din ke tabbatuwa a hannunsu an san haramun ne kamar rayuwar tafi daɗi tare da su Allah sauka ji mana qauluhu fadan shi da yace hada hadahu da kuma hadaha yana nufin as-sabat shine tabbatuwa ala mutaba'at al-hadi a bisa bin shiryarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mukhalafatil hawa da kuma saba son zuciya qala at-taybi imam at-taybi ya fada rahimahullah Allah ya masa rahama qawluhu fadan shi da yace fathahu wa ma ba'dahu da abin da ya biyo baya bayanul liqawlihi khair hadha al-yawm yana bayani fadan manzon Allah da yace alherin wannan wunin qawluhu fadan shi da yace min sharri ma fihi aw ma fiha sharrin abin da ke cikin wunin ko sharrin abin da ke cikin daren ai fi hadhal yawmi aw hadhihi al-layla ina nufin wato Allah ya tsare shi daga sharrin wannan wunin ko sharrin wannan daren da yace sharru ma badahu aw ma badaha waqtafa bihi an su'ali khairi ma badahu ma'ana Allah ina neman tsari daga sharrin abin da zai biyo bayan wannan wunin da kuma sharrin bayan wannan daren isharatan ila anna dar al-mafasidi ahammu min jalbil manafi wannan na nuni akan wata ka'ida ta malaman fiqh wato dar al-mafasi kawar da banna shine mafi muhimmanci sama da jawo amfani mun fahimta wannan barna ce za ta shigo ka wannan amfani ne idan ka bar barnar ba kauda ta ba ka jawo amfanin to radda bannar ta shigo amfanin ma sai ta bata shi ina fata muna ganewa da haka hatta a rayuwa musamman gina al'umma abinda ake la'akari menene barna cikin al'amarin al'umma a yunkurin kauda shi ko mai ganganta shi kuma idan an ga barna a cikin al'umma ba a rena ta ko mai kankantarta domin sannu a hankali barna ke girma sai a wayi gari ta kai matsayin da in an yi yunkurin za a kauda ta ba ta kauduwa misali mu dubi shirka da Allah madaukakin sarki da ake ayyauta fannuna da dama wanda ya fara tarbiyyantar mutane akan shirka shine shedan Allah ya la'anci lokacin da ya sa mutanen sayyidina nuhu alaihi salam bayan abin da ya faru ya faru malaman su wanda suka tarbiyyance su sun rasu akwai damuwa tare da su yake ce musu zan zana muku hoton malaman ku in ajiye muku kura kallon su kuna ɗebe kewa suka ce a ba ma da sun ce ba ma bukata shikenan da an wuce wuri amma sai suka bashi dama kowane malami an kawo hoton shi an ajiye a wurin da yake zama in ka zo ka iske malamin gashi kamar shi ne kaimar magana ya ansa ne ba zai ba hakanan ɗalibansu suke zuwa suna kallon su aka waye gari ɗaliban sun wuce sai ɗaliban ɗalibansu su ma sun wuce sai ‘ya'yansu sai aka waye gari wa'yannan hotunan su ake bautawa har lokacin da annabin yake gaya al'umma kar a bauta musu su ku suke bashi ansa cewa la tadharunna alihatakum wala tadharunna wuddan wala suwa'a wala yaghusa wa yuqa wa nasra tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu ba daina shirka bayan ƙasa ina fata muna ganewa misali yanzu kamar kaga yaro ya kunna totuwa a hannu ya rike yace ta bace yake sha kar kai dariya kace yarinta ce dau mataki akai domin radda shedan ya ja shi ya fara shan tabar baka sanya zaka hana shi ba mun fahimta lokacin da yaro ke shan matar mahaifiyar shi ko mahaifin shi ya dauki naira biyar ya je ya kashe kar ya zan lokacin da za a kwace ana dariya ko ku a ce ku bi shi ku an ku bi shi a hansu ya dauki abin kamar wasa a'a lalle a nuna mar laifi ne ya fahimci rai ya ɓaci domin radda ya ji daɗin ɗaukan naira biyar wata ran goma zai ɗauka radda ya ji daɗin ɗaukan naira goma wata ran zai kai ɗari wata ran kuma sai yanda hali to duk barna komai kankantatta in ta bayyana yunkurin magance ta ake ba sai ta girma ba wallahi dukkanin barnonar da ke cikinmu wanda muke rayuwa da su a yanzu sun fara a mataki ne na sannu a hankali da an dakile su al'amarin da bake haka ba to amma barinsu da aka yi har al'umma suka kamu da wannan cutar ta saban Allah to in ka yi yunkurin hana gidanka to al'ummar da kake rayuwa a cikinsu baka iya nasu domin bi'ar anguwar haka take zaka tarbiyanci ɗanka matuƙa gaya kare harshen shi amma wallahi wani zagin a makauta zai ci bayan da ka iya Allah sabani cikin abinda manzo Allah ke karantawa na azkar din shi yakan karanta asbahana ala fiqhil islam mun waye gari a bisa fitra wato shi ne tsari na musulunci wa ala kalimatul ikhlas mun waye gari akan kalmar ikhlasi wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mun waye gari akan addinin annabinmu Muhammad tsiran Allah da aminci tabbata gare shi wa ala millati abina Ibrahim mun rayu akan tafarkin babanmu Ibrahim hanifan muslima wanda shine daidaitaccen addini kuma musulmi wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim bai kasance daga cikin masu shirka ba wa idza amsa idan ya maraita maimakon ya ce asbahana sai ya ce amsaina ala fidatul islam wato daga cikin addu'o'i na safa da yamma wanda manzo Allah ke yi sahabiyul hadith huwa abdurrahman bin abza radiyallahu anhu sahabin da ya roci hadisin shine abdurrahman ibn abza Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace ala fitratul islam yana nufin dinihil haqq akan addini na gaskiya fadan qattarid al fitra bi ma'anar sunnah wato akan amfati fitara ana nufin sunna abinda ake nufi sunna shine tafarki wato hanya kenan gudu shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani yaron da za a haifa akan haife shi akan tafarkin musulunci fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sai dai iyayen shi guda biyu sakamakon tarbiyya su mayar da shi ba majusi ko su mayar da shi ba nasare ko su mayar da shi ba yahudi manzo Allah ce kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a kamar yanda ake haihuwar dabba ana haihuwar ta dunguluma hal tajiduna fiha min jada'a shin za ku samu an haifi dabba da hujin asirka a ce ga saniya an haifa da sujin asirka ko an haifi saniya da kaho ko a ce an haifi saniya an mata yankan kunne ko a ce an haifi dabba da wuta a jikinta ma'ana in saniya sai ta zo duniya take yankan sai ta zo duniya ake huda mata asirka duk abin da ake wa dabba sai ta zo duniya misali kamar yanzu a ce an haifi yarinya da hujin dan kunne ana haihuwa da hujin dan kunne ba a haihuwa sai idan yarinya ta zo duniya sannan a huda mata kunne wannan shine fitrar ta Allah sai ce yi idan kun so ku karanta fadan Allah fitratan lahi allati fadaran nas alaiha wannan shine sunna ta Allah wanda ya halicci mutane akai kowa ya rayu musulmi amma idan mutum ya gamu da iyaye marasa tarbiyya to sai su halin ko in kula da shi babban abin da ke tada mana hankali a yanzu ko ke zama barazana a rayuwar mu wallahi abinci da abin sha sun fi zama matsala a wurin musamman da tarbiyyar addini shi wani a tunanin shi dan bai koyi da dan shi ilimi ba matsala bane amma a ce yaro ya waye gari babu abinci a gidan shi ko babu abin sha ko a ce yaro ya waye gari babu tufafi to tashin hankali ya kare bas dan haka ba ma kowane mahaifi bane ba ma kowace mahaifiya ba ke sa ido akan tarbiyyar ƴaƴansa bangaren addini wannan yasa zamu ga irin yadda muke ba ƴaƴanmu kulawa ta bangaren harkar duniya bangaren addini sai sannu a hankali yanzu kafin ki ji an ce mahaifiya ta da kidanta akan harkan addini ta da ke so goma akan harkar duniya Allah sai kaje mana to sai shayi a qauluhu fadan shi da yace kalimatul ikhlas kalman ikhlasi wa hiya kalimatu shahada ita ce kalmar shahada ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wato shine wannan kalman kalman ikhlasi amma faɗan shi da ya ce dinu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam addinin annabinmu muhammad tsira da aminci tabbata gare shi az-zahir magana bayyananniya annahu qalaha ta'liman li ghairi wato manzon Allah ya faɗi wannan don ya koyar da wani shi ga abinda mutum zai faɗa qala an-nawawi rahimahullahu fil azkar imam an-nawawi Allah ya masa rahama ya faɗa a littafin shi na al-azkar la'allahu sallallahu alaihi wasallama kala zalika jaharan tayyu manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya faɗa haka a bayyane li yasma'ahu ghayruhu saboda wani shi ya ji shi li ya ta'allama ghayruhu saboda wani ya koya domin so tari manzon Allah yake bayyana abu saboda aji a koya a san karantarwar shi a wannan wurin domin rayuwar shi karantarwa ne tsiran Allah da aminci tabbata gare shi amma faɗin shi da ya ce hanifan yana nufin ma'ilan iladdinil mustaqim addinin da ya karkace wa kowace hanya ya tafi totar akan tafarki mai kake shi ne addinin musulunci shi yasa duk abin da mutum ya in ba musulunci ba to ba zai samu nishaɗi ko kwanciyar hankali tare da shi ba gabar magana na 91 manzo Allah kan karanta subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra ya karanta wannan sau ɗari sahabiyul hadis huwa abu huraira radiyallahu an sahabin da ya roci hadisin shine abu huraira Allah ya dade shi waja fil hadis ya zo a cikin hadisi man kala hami atamarra wanda ya faɗi wannan kalmar subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari hina yusbi lokacin da ya wayi gari wa hina yumsi da lokacin da ya maraita lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi ba wani mutum da zai zo ranar alkiyama da sama da abin da ya zo da shi illa ahadun kala mislama kal auza da alai sai dai mutumin da ya faɗi kwatankwacin abin da ya faɗa ko kuma ya ƙara misali idan mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi so ɗari to ranar alkiyama ba sikelin da zai fi naka nauyi in ko kaga wanda ya fi naka nauyi to sai dai wanda ya faɗi kwatankwacin abin da ka faɗa ko kuma ya ɗaran ma abin da ka faɗa mu fahimta da kyau amma inda ake samun tafawuti wato bambanci wajen ikilasi za ka faɗi subhanallahi wa bihamdihi so ɗari wani ma ya faɗa so ɗari amma idan ya fi ka ikilasi ya fi ka tsarkin zuciya sai aikin shi ya fi naka ansuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki ƙauluhu faɗan shi da ya ce mi'a ta marra ta anil mi'a yana nufin ɗari li hikimatin ya alamu hashari saboda wata hikima wanda shi mai shari'a shine Allah madaukakin sarki ya santa wa khafiya wajhuha alaina wanda mu iya gane me ya sanya manzo Allah ce so 100 mu ba za mu iya gane ba amma tunda manzo Allah ce wanda ya faɗi so 100 kai ma sai ka faɗi so 100 wato wani abu da wasu ke yi na iftiyati idan an ce iftiyati ana nufin attaqaddum bayna dai shar'i shine azarbabi idan shari'a ta iyakance ma abu ta ce ga abin da ake bukatan kai koda kana da nishadi da karfi zaka yi sama da wannan ba bukatan kai sama da wannan misali yanzu azkar na bayan sallah bayan da shari'a ta koyi subhanallahi kaza walhamdulillahi kaza wallahu akbar kaza cikin asnaf da manzo Allah ya koyar da kai kai kowanne 33 uku uku sai ka ce ato aini matashi ne ina da jini a jika zan iya guda dubu kowanne wani ran shi zai bashi cewa in yayi dubu din ladan zai zama da yawa to kuma a wannan lokacin ya saba wa karantarwa ta manzon Allah in ya karanta so dubu maimakon 33 ba zai samu lada ko ɗaya ba shari'a za ta kalle shi a matsayin dan bid'a saboda ya kirkiri wani abin da baya cikin addini ya shiga da hisin addini kuma za a kalle shi a matsayin wanda manzon Allah ba shi umarni ya saba ai Allah ya san da karfin naka ya san da lafiya taka ya san da iyawa taka sai shayi 33 uku zakai mun fahimta to wasu lura da abubuwa irin wannan mutum sai ya kama abu gadangadan sai ya yi ta yi wani shi a to ai shi yanzu in yayi kari sallan ma wancan azkar ba zai karanta su ba zai yi la ilaha illallah dubu astaghfirullahal azim dubu salatin annabi dubu to in za ka tambaye shi wa ya sa ka yi sai shi ah yanzu an batan Allah ma sai an ce in yi sannan in yi sai an ce ka yi mana ku fahimta da kyau wani lokaci wani ɗalibi ke gaya min suna tattaunawa tare da wani sai shi yana gani ya kamata ranar ɗaya ga watan muharram ya zama rana ce ta farin ciki ta nishaɗi da walwala ga dukkanin musulmi wato a ɗauki ranar kamar ranar idi a yi abinci a yi yanke-yanke a yi sabbin ɗinkuna ma'ana dai a raya ɗaya ga watan almuharram irin yadda ake raya ɗaya ga watan januwari da ya gaya mara haka sai sha to ai manzon Allah bai sai ce ku matsala ku kenan komai sai ku ce sai annabi ya sanar ku to da Allah yau in ka zo kai ɗaya ga watan muharram da sunan ibada wa ce kai duk abin da za ka yi a wannan ranar ka saba wa Allah in ka keɓe ɗaya ga watan Muharram a matsayin wata ranar ibada da za ka yi gadangadan cewa za ka yi ko azumi ko za ka yi abinci ko za ka yi kaza za ka yi kaza ka saba wa Allah maɗaukin sarki babu hikima a ciki ina fata muna ganewa ɗaya ga watan Muharram a ɗaya ga watan Januwari wannan ba ranar musulmi ba ne rana ce ta wasu waɗanda ba musulmi ba sun fitar da wannan rana a matsayin ranar duniya first january ita suke ce mata wahid wahid ɗaya ga watan ɗaya amma musulmi ranakun idin shi sanannu ne kana da idin azumi kana da idin layya kana da idin juma'a amma duk wani idi wanda ba wannan ba to ba bukatan ka cusa kanka ka ce zafi shi yasa har kullum musulmi baya wadatuwa daga barin karantarwa ta annabi duk abin da zaka yi a rayuwanka ka tsaya ka bincika a addinanci shin wani mataki ya kamata yi yanzu nan kafin mu fara karatu wata ƴar uwa ce tambaya ta cewa tana da yarinya ta bata da lafiya a tana ɗauke da juna shin menene karantarwa ta addini abin da ya kamata a yi saboda Allah sauke ta lafiya abu ne mai muhimmanci hangen nesa ne saboda zaman auren da ake zaman addini ne to gudun kada a ɗauki abin da ba addini a cusa cikin addini menene karantarwa ta addini wanda ya kamata a yi mata na addu'o'i har Allah sauke ta lafiya mun fahimta da kyau to amma wani an ka dauka ka ce masa ba haka ba sai a dauka kawai ai ababin neman lafiya ne komai ma za ka yi Allah rufa asiri fadan shi dai sai bi afdala bi shay'in afdala mimma ja'a bihi hadha al-qa'il wato zai zo da sama da abinda wancan wanda ya faɗi maganin ya zo da shi amma da yace auza da alai ko kuma ya ƙara akai ya dullu ala annahu za'id ala annahu ziyada yana nuni akan cewa ƙarin akan guda ɗari da manzon Allah ya faɗa la tadurru ba ta cuta fi ta'yinil adadi wajen ayyana adadi saboda ya tabbata hadisin illa ahadun qala mithla ma qala auzad alai bi khilafin nuqsan sabanin ragewa to ya halatta kenan mutum ya iya yin ɗari ko ya ƙara to amma ƙasa da ɗari kuma bai dacewa gabar magana na 92 cikin addu'o'i na safa da yamma manzon Allah yakan karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara marrat manzon Allah yakan karanta wannan addu'ar la ilaha illallah ba wani Allah da ya cancanta a kadaita da bauta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata gare shi wa lahul hamdu yabo da godiya sun tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan kowane abu dan ya faɗa haka ashara marrat sau goma aw marratan wahida ko kuma sau daya sahabiyul hadith sahabin hadisin huwa abu ayyash ana yi mar alkunya a ce mas abu ayyash kila wasu sun ce ismuhu zaid ibn samit sunan shi zaid ibn samit wasu sun ce a sunan shi azzaid ibn nu'man wakila gairu zalik wasu suka ce yana da suna banda wannan waja fil hadis ya zo a cikin hadisi anna man qalaha wanda ya faɗi wannan kalmar hina yusbihu lokacin da ya wayi gari wa hina yumsi da lokacin da ya maraita kana lahu adlu raqaba wato yana da kamar ya'yanta baiwa min wada da isma'il cikin ya'yan isma'il wato ‘yanta bawa ko baiwa, abu ne da ladan shi baya sifantuwa a musulunci, sai dai mu yanzu ga muna rayuwa a lokacin da babu bayin balantana ka sai aka ‘yanta. Wato, kamar da mutum cikin halin ‘yanci bayan yana ƙangin bauta abu ne da Allah yake so. To, idan mutum ya faɗi wannan, za a ba shi lada kamar ya ‘yanta baiwa daga cikin ‘ya'yan Ismail. Wa kutiba lahu asharu hasanat sannan za a rubuta mar hasana guda goma wa hudda anhu ashara sayyi'at sannan za a sarayar mar da kusakurai ko laifuka guda goma wa rufi alahu asharu darajat a kuma daga darajar shi guda goma daraja guda goma wato mu duba wani abin mamaki mutum labin ne zai samu kari daya tal da yana sha daya a mai da shi sha biyu ko yana sha biyu ko ma sha uku ya rika jin daɗi har idan lokacin da yake tsammanin zai samu promotion bai samu ba ran shi ya ɓaci ka je na fatun bare kamata a ce na tafi kaza amma har yanzu shi to amma nan lokaci ɗaya sai Allah ya ma promotion da daraja guda goma daraja kuma kowace daraja Allah kaɗai yi san alheran da ke cikinta duk daraja ɗaya wane nisan sama da ƙasa domin daraja ma'auni ne na ma'ana ba na gani da ita ba mun fahimta da kyau yanzu kamar idan an ce wane ya fi wane labil a wajen aiki kasan me ake nufi ba girman jiki ya fi shi ba ba ƙarfi ya fi shi ba ba lafiya ya fi shi ba amma dai a wurin aiki matakin shi ya ɗaran mana shi to haka idan ka aiwatar da abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah sai a ce wane ya samu ƙarin daraja to faɗin wannan zai sa a lokaci ɗaya sai a ɗaga darajan ka ɗaiɗai har guda goma wa kana fi hirzin min ash-shaytani hatta yumsiya sannan mutum na cin kariya daga shaidani har zuwa lokacin da zai yammanta qauluhu fadan shi da yace illu raqaba ay ma yusawi ita raqaba abinda zai yi daidai da a ce mutum ya yanta baiwa cikin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantawa yakan karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra manzo Allah kan faɗi wannan so 100 mi'ata marra idza asbaha in ya wayi gari sahabiyul hadisi abu huraira sahabin da ya roci hadisin shine abu huraira waja fil hadis ya zo cikin hadisi anna man qala ha mi'ata marra wanda ya faɗi wannan addu'ar so 100 fi yawmin awuni kanat lahu idlu ashara raqaba ashara rikab kamar ya yanta bayi guda goma wa kutiba lahu mi'atu hasana sannan za a rubuta mar kyawawa hasana guda goma wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a a share mar laifuffuka guda ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan zai zama yana da kariya ta musamman daga shaytani yawmahu dhalik a wannan wunin hatta yumsiya har ya maraita walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi ba wani mutum da zai zo da sama da abin da yazo da shi illa ahadun amila akthara min zalika sai dai mutumin da ya aiwatar da sama da haka wallahi in wallahi na samu da rahama saboda abubuwan da aka shimfida mana a cikin awoyi 24 abubuwan da kana da garanti din aljanna kana da garanti na yafe kusa kurai kana da garanti na talinka cikin ayyukanka kana da garanti na ɗaukakuwar daraja abubuwan ba sa lissafuwa a ce za a yi ma linki kaza in kai abu kaza a baka abu kaza in kai abu kaza a gina masu ruwa aljanna ubangiji da tudun cikin azkar da manzo Allah ke karantawa na 94 manzo Allah kan karanta subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa adada kalimatihi thalatha marrat idha asbaha yakan karanta subhanallah tsarki iko ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da kuma gode mar adada khalqihi adadin halitta shi wa rida nafsihi da kuma yardar shi wa zinata arshihi da nauyin al'arshin shi wa adada kalimatihi da adadin kalmomin shi yakan faɗa haka talata marrat so uku idan asbaha idan ya wayi gari sahabiyatul hadis wacce ta roye hadisin hiya juwairiya ita ce juwairiya bintul haris ibnu abi garar al-khuzaiya zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam wato ita ce wadda ake cewa juwairiyatul khuzaiya wato yan yar kabilar bani khuzaa matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal hadis bi tamamihi cikar hadisin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kharaja min indiha bukura da safi sai manzon Allah ya fito daga wurin juwariya hina sallar subha lokacin da ya sallaci asbahi wahiya fi masjidiha ita kuma tana wurin sallarta thumma raja'a ba'da an adha wahiya jalisa har manzon Allah ya je ya dawo ya iske ta anan inda ta yi sallah tana zaune me take yi juwariya azkar take yi faqala sai manzon Allah ce mata ma zilti alal halin lati faraktuki alaiha har yanzu baki gushe akan halin da na barki ba ma'ana na barki a zaune kina ibada na dawo na iske ki qalat na'am tace eh qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ce mata laqad qultu ba'daki arba'a kalimat na faɗi kalmomi guda hudu bayan na barki na faɗi kalmomin salata marrat so uku lawuzinat bima qulti mundu al-yawm lawaznatha kalmomin da na faɗa kalma hudu ce a dunkula amma na maimaita so uku manzo Allah ce da za a dora askeli da abin da kika faɗa ke babu ko shaka da nawa sirrin jayina ki to su ne wannan kalmomin wanda manzo Allah ya faɗa cewa subhanallahi wa bihamdi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته قوله فدنش ديشي في مسجدها أي موضع صلاتها ما أنا ولن دتي صلى أما فدنش ديشي سبحان الله وبحمده بداد كلماتي زوانا ولن ay mislaha fil adadi yana nufin misalin kalmomin ta bangaren adadi wakila wasu ka ce a misluha fi annaha la tanfud misalin kalmomin kasanto ba sa karewa wakila wasu malaman suka ce fi thawabi ana nufin wajen lada wal midad huna masdarun bi ma'anal madad in an ce midad masdari ne jigo ne asali ne na kalmar madad kalmar madad shine tallafi agaji wa ma kafarar bihil ashiya da kuma abinda ayyuka suke yawaita da shi wal muradu kuna abinda ake nufi anan al mubalaga kai matuƙa bihi da wannan azkar li'annahu li'annahu zakara awwala ma yahsuruhu al-ard al-kaseer saboda ya faɗi farkon abinda adadi mai yawa ke takeicewa min adadi al-khalqi cikin adadin halitta sannan sai ya ambaci zinatal arshi nauyin al-arshi sun martaka ila ma huwa a'zam min dhalik sannan ya hau zuwa ga abin da yake sama da haka wa abbara anhu bihaza sai manzon Allah ya faɗa cewa ma la yuhsi hi adadun abin da kidaya ba zai iya lissafawa ba kama la tuhsa kalimatullah kamar yanda ba a iya kiyaye kalmomin Allah to sai gaban maganar shi na 95 shine faɗan manzo Allah cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma ya Allah inni as'aluka ilman nafi'a ina roƙonka ilimi mai amfani wa rizqan tayyiba da arziki na halal wa amalan mutaqabbala da kuma aiki wanda yake ansashe idan asbaha manzo Allah ya kafa wannan idan ya wayi gari sahabiyatul hadith wacce ta roci hadisin ita ce ummu salama ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waqad taqaddama sharhuhu bayanin shi ya gabata ka duba hadisi mai namba na 73 to anan yayi magana akan cewa Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da kuma arziki na halal da aiki wanda zaka iya ansa shi to yan uwa a takaice nan ya kamata mu dakata cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin al'azkar nashi na safe da yamma da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkatar da kafici da kakare abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani ɗan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ƙara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da ka ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon kai Allah ka sa mu karfin zukatan mu ka sa mu karfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu sa da imani